صلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشي قبل كراتم من رسالة shekaran jiya mun yi babi mai bayani game da sujudul ƙura'ani ko sujudul tilawa yau za mu tashi babi game da sallar tafiya sallar tafiya hukuncinta da kuma abin da ke sabubbantar da ayita da inda ake yin ta da sharuɗanta da sauran dai abin da na shafe ta ya ce wa man safara duk wanda ya yi tafiya masafata arba'ati burdin fage masafa fage wanda ya kai burdi hudu wahiya thamaniyatun wa arba'una milan burdi hudu shine mil arba'in da takwas duk wanda ya tafiya da ta kai mil arba'in da takwas to fa alaihi ya samu an yi kasurar salata ko kun bari mu ɗauke shi yadda yake fa alaihi ya tabbata a kansa an yi kasurar salata ya gajarci sallah gajarcewa shine dur sallah mai raka'a hudu to ya gajarce ta ya mayar da ita raka'a biyu ya ita raka'a biyu shine kasaru shine asali sallah mai raka'a hudu sai a mai sheta raka'a biyu kamar sallah azhar da la'asar da isha'i mangariba ba ta da kasaru haka sallar asuba ba ta da kasaru kasaru tana shiga ne ga waɗannan don hakan ga mahallinta shine sallah mai raka'a hudu to sai malamai sun ka ce ba adadin raka'o'i ɗaya an kaso a gunce ba mai ƙasar ya gunce ba sallar gaba ɗaya ya gunce ta ba an sunanta tsawon karatu dogon karatu ga sallar asuba da sallar la'asar ba to yan ana zaune gida amma matafi wanda ka ƙasaru to sai ya gunce karatun maimakon ka yi dogon karatu sai ka gunce inda kana cikin halin tafiya hakan ga daɗewar da ka saba yi ruku'ance shi kuma in kana sallar ƙasaru sai ka rage daga wadda ka sa tasbihi in ka saba yin koda uku ne cikin ruku'i to sai ka mai sai biyu ko guda yadda dai ana samun natsuwa hakan ga daɗewar da ka saba yi sujudance ita ma ka rage sai sun ka ce ƙasar na shiga ga kowace gaba ta sallah ba wai sai ga adadin raka'o'i ba bai yi ma'ana ba matafiya sun tsaya a yi sallah a ci abinci sai a sa limanci sai ka ja sabbi hismi rabbikal a'la bai yi ma'ana ba in dai ƙasar ake yi to sai a yi guntun karatu eh to shine yace duk wanda yayi tafiya fagen da ya kai burudi hudu wanda a daidai da mil arba'in da takwas to fa alaihi ya zan wajibi a kansa in mun ɗauki ƙasar akan wajibi shine ra'ayinsu ɗan mas'udu amma su malaman malikiya a wurinsu ƙasar mustahabbi ce sunna ce mustahabbi ba dole ba ce in ka yi ƙasar ka kyauta in baka yi ba baka da laifi amma dai ga ra'ayin wasu da cikin sahabbai ƙasar wajibi ce matafiya abinda an ka wajibi a kansa shine ya raka biyu to fa alaihi wajibi a kansa an yi kasurar salata shi kasarin sallah ma'ana shi gajarci sallah fa yusalliha sai ya sallace ta raka'atayn raka'a biyu mai raka'a hudu kenan illa al-maghriba in bancin sallan maghriba ita kan tana nan raka'anta uku da halin zaman gida da halin tafiya wa illar subha bai kawo subahin ba hakan ga kuma in bancin sallar subahin ita dama raka'a biyu ce tana nan raka'a ta biyu ga zaman gida da kuma tafiya fala ya kasruha ita mangariba ba zai gajarce ta ba tana nan raka'a ta uku wala ya kasuru ba zai yi kasaru ba hatta yi jawiza sai ya tsallake buyutal misiri garuruwan birnin nan da yake ciki kamar yanzu mazaunin sakkwato to da ina zai fara kasaru sai malla ya ce bai fara kasaru sai ya tsallake duk gidajen da aka jingina ga mutanen sakkwato da gonakinsu gidaje da gonaki na mutanen sakkwato to sai ya tsallake su ya ba su baya to da bakin nan zai fara kasar wata sira khalfahu gidajen sun zamo baya na ya maishe su baya gare shi ya wuce su kenan laysa bayna yadayhi wala bihi dha'ihi minha shay'un shay'un minha komai na gidajen garin su laysa bayna yadayhi bai zamo gaba gare shi ba wala bihi dha'ihi ko daura da shi kaga ya tsallake ya tsallake gidajen da aka jinginawa ga mutanen garinsu ya wuce su ba ba wani gida da cikin gidajen garinsu da addaura da shi ko gaba gare shi to da bakin nan zai fara kasar wala yutimmu to in ya ci gaba da kasar yana tafiya ba zai cika sallah ba hatta yarja ilaiha sai ya dawo wurin nan da ya fara kasar ina ne zai aji kasar inda ya fara kasar nan zai aji kasar au yi ƙariba ha ko ko ya kusanci wurin bi aƙalla min almili da abin da an mafi ƙaranci daga mil tsakani ne da wurin bai wuce mil guda ba to in sallah ta kama shi nan sai ya cika sallah ga dawowa muna tare wa inna wal musafir in matafi yayi niyyar iqamata arba'ata ayyamin zaman kwana hudu bi maudain ga wuri yana cikin tafiya yana kasaru sai ya yi niyyar in ya kai wuri kaza zai zauna nan kwana hudu au ma yi sallifi 20 da sallatan koko abin da yake sallata sallah 20 ciki ne a ga sallah 20 na farilla sallah kwana hudu kenan tunda kullun sallah biyan nan biyar sau hudu nawa kenan 20 to sadda duk matafi yana cikin kasaru sai ya yi niyyar bai dawo gida ba yana cikin tafiya amma nan gari kaza zai zauna nan ya yi kwana hudu ko abin da yake sallah ashirin to a tamma salata sai ya cika sallah ta wannan shi ne ra'ayin malikiya sai ya cika sallah sadda duk mutum ya zanna ga wuri inda zai yi kwana hudu to sai ya cika sallah to amma annabi ya zanna ta buka kwana ashirin bai cika sallah ba annan ya zo wurin hajjin ban kwana wurin hajji duk kwanukan da ya bakin sadda ya bar madina bai cika sallah ba sai da ya koma mata duk kwanukan da ya yi makka da waɗanda ya yi mina da arafa da sauransu duka ƙasar yake don kaga wannan magana sai dai mu ce tauɗai ko da ya yi niyyar zaman kwana hudu sai ya ci gaba da ƙasar rutai mai ƙasar ba zai ba ƙasar ba sai ya dawo ya tashi da matafi to sannan ɗaya zai ba ƙasar to amma kuma matafi mai ƙasaru in ya cimma liman wanda ke cika sallah in ya bi shi yaya zai yi shi ma sai ya cika sallah ita ce fatawar abdullahi ɗan abbas saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna maju ilal imamu li yutamma bi an sanya limami ne don a yi koyi da shi amma in ba haka ba to ya ci gaba da ƙasar rute har sai ya dawo gida ina yake yace atamma salata ya cika sallah hatta ya za'ana min makanihi zalika sai ya tashi daga wannan wurin nashi yana cikin tafiya yayi ne in ya kai gari kaza zai zauna garin ne ya kwana hudu to in ya zauna garin sai ya cika sallah sai sai ya ƙara zama ne garin ya ciranta shine ya za'ana ayyarta hila sai ya ciranta min makani zalika daga wannan wurin na sai ya dawo makasar mutai wa man kharaja wanda ya fita ga tafiya ya fita daga garin su wallam yusalli dhuhra wal asr ko da ya fita bai sallaci az-zuhr da al-asr ba wa qad baqiya min an-nahar kuma abinda ya rage ga rana ta fadi qadara salasa raka'atin gurgurdon abinda aka raka'a uku ya rage rana ta fadi kuma gashi ya fara tafiya kuma bai yi azuhur da la'asar ba yaya zai yi sallahu ma sai ya sallace su azuhur da la'asar safari ya ta yi sallolin tafiya tun da kaga ya samu lokacinsu cikin tafiya mutum ne zai fara tafiya da marece rana ta yi kusa faduwa ko da ya fara tahiya abin da ya rage rana ta faɗi gwargwadon abin da aka raka a uku kuma gashi ya fara tafiya kaga tun da ranar dai bata faɗi ba har yanzu ana cikin lokacinsu ko to yana cikin lokacinsu ya fara tafiya don haka yanzu tun da ya fara tafiya hukuncin matafiya bisa kai ne to abin da ya rage kuma rana ta faɗi raka a uku to kaga tun da yanzu yana cikin halin tafiya ƙasar zayi ko cika su zayi ƙasar zayi tun da matafiyi ne to yanzu sai ya yi azuhur raka'a biyu kaga kinyan raka'a guda ita ma la'asar ya samu lokacin ta raka'a guda don haka kenan da azuhur da la'asar duka ƙasar zayinsu muna tare to fa'in baƙiya in ya zan abin da ya rage ƙadar ma yi salli fihi gwargwadon abin da yake sallata cikinsa raka'a ta yi raka'a biyu au raka'atan ko raka'a guda to yanzu ko da ya fara tafiya da marece bai yi azhur da la'asar ba ko da ya fara tafiya abinda ya rage rana ta haɗu gwargwadon abinda ake yin raka'a biyu ko raka'a guda to ya zai sallar zuhura sai ya sallaci azhur hadariyatan sallah ta zaman gida sai ya cika ta wal asar la'asar kuma safariyatan sai ya sallace ta ta tafiya don kaga ko da ya gama azhur rana ta faɗi don haka kaga yana cikin halin tafiya don haka sallar farko zai yi ta ta zaman gida sallah ta biyu sai ya yi ta ta ƙasar muna tare to wannan ga fita kenan walau da khalada ya shigo garinsu yanzu ga dawowa ne ya gama tahiyar ya dawo li khamsi raka'atin ga abin da ya rage rana ta faɗi raka'a biyar ko da ya dawo daga tafiya ya iso gida ya ƙare ƙasar kenan ko tun da ya iso gida abin da ya rage rana ta haɗi raka a biyat nasiyan lahuma kuma yana mai mantuwa ga azuhur da la'asar ya mance bai yi azuhur da la'asar ba kuma ga shahai ya dawo gida ko da ya dawo abin da ya rage rana ta haɗi gwargwadon abin da ake yin raka a biyat to ya zai yi sallahuma sai ya sallace su hadariya ta ni sallolin zaman gida su biyu da azuhur da la'asar duk zai cika su don me saboda kaga ya riske su duk su biyu cikin halin zaman gida kun fahimta misali yanzu ko da ya dawo da marece abinda ya rage rana ta faɗi gwargwadon abinda aka raka a biyat sannan kuma ya mance bai yi azuhur da la'asar ba mancewa ya koma da gangan ne bai yi azuhur ba dauka bai yi azuhur da la'asar ba kuma yanzu ya dawo gida to kaga in yace ya tashi yayi su zai samu raka'a hudu na azuhur tunda yanzu ya dawo gida ya tashi da matafi in yayi raka'a hudu na azuhur raka'a kaga la'asar ya samu raka'a guda don haka za mu dauka ya sami duk sallolin guda biyu azuhur da la'asar cikin lokacin zaman gida don hakan ga zai yi su salloli cikakku ba kasar ba muna tare to fa in kana to in ya kasance bi qadar arba'i raka'atin gurgudun raka'a hudu fa aqalla ko abinda bai kai raka'a hudu ba illa raka'atin har zuwa raka'a guda yanzu ko da ya dawo gida da marece gurgudun abinda ya rage rana ta hada gurgudun abinda ake raka'a hudu ko uku ko biyu ko guda kuma bai yi azzuhur da la'asar ba to ya zai sallar zuhura sai ya sallaci azzuhur safariya ta ta tafiya wala asar la'asar kuma hadariya sai ya yi ta zaman gida don ita kahin ya tashi ya azzuhur raka a nawa zai yi raka a nawa zai yi raka a biyu in yi raka a biyu to ita kuma yanzu raka'a nawa nan rage gwargwadon abin da aka raka'a nawa raka'a biyu na la'asar to kaga ko da yaka karewa rana ta faɗi don haka kaga yanzu ba ita la'asar ba ta ba ta tafiya zai yi ba ta zaman gida zai yi mata cika sallah zai sai yayi sallar farko ta tafiya sallah ta biyu ta zaman gida ina fata kun fahimta To, wa in kadima in ya dawo gida fi lailan cikin dare wannan inda rana ne, to inda daddare na fa, gwargwadon abin da ya rage alfijiri ya bullo. Wa in kadima in ya dawo gida fi lailan cikin dare, wa qad baqiya lil fajr abinda ya rage ma alfijiri ya bullo raka'atun raka'a guda fa akthar ko fiye da raka'a guda wallam yakun sallal maghrib wal isha kuma gashi bai yi sallan magriba da isha'i ba mancewa ce ko da gangan ne yana cikin halin tafiya bai yi magriba da isha'i ba kuma har ya iso gida ko da ya iso gida gwargwadon abin da ya rage alfijiri ya bullo raka'a guda ko he da haka nan sai ya ce sallal magariba wal isha wallam ya kun sallal magariba to sallal magariba sai ya sallaci mangariba salafan ita mangariba da zaman gida da tafiya duk tana nan raka'a ta uku ba ta kasar baya shiga ga mangariba to sai ya sallaci mangariba raka'a uku in ya sallaci mangarba raka'a uku wal isha ita kuma isha hadariya sai ya yi ta zaman gida tunda za mu ɗauka lokacinta ya riske shi ne bayan ya dawo gida don haka zai cika sallata ba ƙasar zai yi mata ba walau harja da ya fita ne da daddare gwargwadon abin da ya rage alfijiri ya bullo gwargwadon kaza ko to sannan ya fara tahiya ya fita daga garinsu wa qad baqiya min al-layl da ya fita abinda ya rage dare ya kare alfijiri ya bullo raka'atun raka'a guda fa aktar ko abinda ya haka sallal magriba to sai ya sallaci magriba thumma sallal isha sannan ya sallaci isha safariya ta tafiya tunda kaga zamu dauka lokacin isha ya riskai cikin halin tafiya to haka zai yansu وما دلّا